السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a zai zama shida ko? Shida ga watan Rabi'un al-Akhir, shida ga watan Jima'a al-Ula, hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446. Aka dangar nasara kuma kamar takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken almayuru wa ma yushrahu wa yumna minha saye da sayarwa abinda aka shar'anta mana da kuma abinda aka hana mana wannan kuma shi ne darasin mu na talatin da biyu za mu tashi karkashin lamba ta takwas darasi na darasi na ashirin da biyu kai lallai haka ne darasi na ashirin da biyu za mu tashi a lamba ta takwas karkashin babban take da ya kulla da fismin rabi'u albuyogul muharrama da zafiha saye da sayarwa na haram a karan kansu ba a kallon cewa a yan saba ma ka'ida shi yasa ka haramta a shi su kafira sai san asalin sayar da su haram ne shi ne albuyul muharrama da zatiha na farko ya ce sai da giya na biyu ce sai da mushe na uku ya ce sai da jini na hudu ya ce sayar da alade na biyar ya ce sayar da gumaka na shida ya ce sayar da kare na bakwai ya ce sayar da mage ko kuma kyanwa to za mu tashi a na takwas bismillahir rahmanir rahim yake cewa bai'u alatin lahau sayar da kayan wasa jimilla sayar da kayan wasa haramun ne ke kai bari kawai sandar polo za ka sayar ko kwallon kafa ta duniya ko ta yara ko kuma kaza ko kaza ko kuma uwa uba ka ce za ka sayar da garaya ko ganga ko sarewa ko jauje ko dundufa irin wayannan kayan dukka ba za ka siyar ba saboda kaya ne masu shagaltarwa lahul hadith ne za su shagaltar da wanda ya saya za su kai ba za a ba shar'anta ba halatta maka ka siyar ba ya ce wal azabi da garaya nan ce al azab ga abin da yake da zare ko ake yin shi da zare kamar su garaya haka wanda za sa ya tsafo wani tsinke ko wani abu da ana kaɗawa tana bayar da sauki wannan garayar bai halatta ka saya ba bai halatta ka sayar ba bai halatta ka haɗa kai aiki da ita bai halatta ka haɗa ka sayar ba to sannan idan ta lalace in ka iya gyaran bai halatta ka gyara ba sai mutum ya canza sana'a kenan to sannan sai wasara da kayan da ke iya sa a yi rawa kayan kayan sanya mutane rawa duk su ma bai halatta mutum ya yi ba ina yanzu ba za ku zo ku kirkiro wani kiɗa ba ko ka haɗa wasu ababe su ba da wani combination duk ba za ka yi ba wannan ababe ne na sayarwa haramtattu a karan kansu ƙasashen turawa da shagalallu da waɗanda ba su da manufa a duniya da lahira za ka ba sa ɗaukar su wani abu na haramci sai ka kanti ko wata fulada sai a sayar da kayan kaɗe-kaɗe ana bushe-bushe da sauransu. Ana ce za a ba jumhurul fuka ha'i. Gamayyar mafi yawan masana fikihu sun riga sun tafi min alhanafiya a cikin yan mazhabar hanafiya wal malikiya da malikiya wa shafi'iyya da shafi'iyya wal hanabila da yan mazhabar hanabila sun tafi zuwa ga ne ila tahrimi bai'i alatin nahawi zuwa ga haramcin sayar da kayan kiɗa da kayan wasa abubuwa na game abubuwa na su da su sport duk malaman nan sun yi sun haɗu sun yi ijima'i akan haramcin sayarwa kenan ba wata mazhaba da mutum zai makalewa ya iya samun mafita yace wahiya وهو مبني على قولهم بتحريمها sun yi gini a wannan magana ta su kan haramcin mana sun tafi akan cewa haramun ne da haduwarsu da ittifaqinsu da ijma'insu gaba daya ka samu malikiya haka za su ce maka haka in ka samu sauran malaki duka haka za su ce maka kuma ko da littafai na nan na fikihu za ga suna shigo da wannan matsalar kuma idan ka je littafan aqida ma za ga suna shigo da wannan matsalar dama akwai matsalolin da ke cin tudu biyu a taba su a matsala ta aqida kuma a taba su a matsala ta fikihu duk matsalar fikihu da zama malaman aqida sun taba to akwai magana karkashin matsalar cewa akwai farfashin aƙidar wata aƙida ko matafiyar wata aƙida mai muni ƙarƙashin abu. Na ga misali sun kawo matsalar matsalar yin abin nan na fila annan inda aka sallame sallar juma'a aƙida ce ce shi a matsala ce ta fito a madadin ta littafin aƙida mene yasa saboda su ƴan shi'a a kidar su har yau ita ce duk juma'ar da aka yi ba ta yi ba duk juma'ar da aka yi wahala aka yi sai da mahadi ya dawo daga ranar ne za a fara juma'a to saboda ta kiya wannan munafuncin nasu idan kuka ritsa shi sai bi ku juma'a idan kuka yi sallamar juma'a zai ya haka ya haka bai sallama ba in kuka ɗan jira ya ɗan yi haka kamar yana tasiri duk bai sallama ba kawai sai ya miƙe sai karo na kaji sai ya sallama a zar kenan kaga matsala ce fuka hiya amma tana na cikin kuma littattafai na na na na aqida aka shafa akan kofi ahlus sunna sun tafi kan cewa aqida shari'a ce amma in shi suka ce haramun ne har ma su bunu sai suna can kana so ka gana hadu sunna daga dan shi'a ko dan shi'a daga hadu sunna ka kalle shi wajen shafar kofi da sauransu to wannan ma matsalar za suna tattauna ta abadi da matsaloli na akida saboda za ta lalata akidar mutum in ka sami igatattun na afan an masayi da shayafi na ibnu qayyim al-jawziya ya tattauna kan alatun la'au da al-ma'azi ya kawo maganganun malamai kuma ya soki mabiya da rikun sufaye da suke goyon bayan kaɗe-kaɗe da wake-wake da bushe-bushe za ga su ba sa haramtawa za ga kawai su ya yi masu daidai musamman kila za su iya cewa ciki akwai nishadantarwa ko wani abu ma da kyau tiya hadisu abi malikin al-ashari a cikin wannan matsala akwai hadisin Abu Malik ne al-Ash'ari ɗaya daga cikin sahabbai ne da suka rasu bayan rasu Annabi ba da dadewa ba ya rasu a shekarar da aka yi tahunu amwat wata annoba na wani ciwo da aka yi da ya ci rayuka a shekara ta goma sha takwas bayan hijira in ka samu ibnu kafir a cikin bidaya wa nihaya za ka ga irin bayanin da ya yi irin bayanin da ya na wannan cuta a daidai wannan shekara abu malikin da ash'ari a wannan shekara ya rasu radiyallahu anhu Allah ya tarda da shi kada yake sami'tin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya kul na ji manzon Allah na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yana cewa la yakunanna min ummati aqwamun zai kasance a cikin jama'a ta akwai waɗansu mutane a cikin jama'ata nan akwa min ummati al'ummar shi to wace al'umma an ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama kala biyu akwai ummatu da'awa al'ummar da annabi yake kiran su zuwa ga karbar addini to da musulmai da kafirai duk sun shigo ummatu da'awa da kafiri ma zai tashi ma dan al'ummar annabi ne sai dai kawai da aka kira ne bai ba sai kuma ummatul hijaba su ne waɗanda sun karfi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan suna yake ce masu ummatu da ijaba umma ce da suka amsa kira saboda haka ba su da da matsala ana kyautata masu da kan su kam alhamdulillah abubuwan su za su yi kyau Annabi ya ce daga cikin al'umma ta za a samu waɗansu mutane yastahilluna al-hira wal harira za su rika halatta zina da kuma tufan alhariri za su ɗauki zina kawai wani abu ne na ado ko kuma wani abu ne wanda ba na ba haram ba ko kuma ba wani abu ne na kunya ko zubar da mutunci mutum an taɓa kama shi da zina ko da wata amma ga ya fosta haddasa adres da lambar waya shi bai jin kunyar ma a gano shi kuma shi ne NTA suka nuna shi ne jaridu suka nuna rage suka yi yawa za ga ba sa damuwa wal harir sannan za ga wasu daga cikin al'umma ta suna halattar da kayan abin nan tufan alhariri tufan alhariri shine tufan da suke ce masil siliki amma ba siliki irin namu na talaka ne arha ba akwai siliki mai arha suna yin shi ne aka ce da kashin tsutsa kuma da gaskiyar kashin tsutsan suke yi wata tsutsa yar albarka da ga yankunan da suke yin za su tara mata ciyawa ta ci ciyawar ciyawar ta rufe ta haifar da tsutsotsi ta tsutsar ce za a tattara har ta girma daga nan sai a zuba ta a ruwa ruwan zafi haka watsa ta ruwan zafi duk za ta mutu daga nan sai a samu kan shi filin zaren da ke jikinta za a yi ta ja a zona a makala sai ta murtawa a yi ta ce gan tara tari guda daga nan sai a je a gyara sai a ɗauka a siyar to wannan sidikin wasu za su rika halatta shi za ga wani babban mutum kawai ya ga ya ɗinka kuma haramun ne na nijiyar amma kawai sai ya ɗinka to wasu daga cikin al'umma ta za su halatta tufan alhariri wani hamra sannan za su halatta giya za ga ba su damu ba cin giya ba zai zama haramun ba a ce ga wani minista mashayin giya ba za a ci illa ba ci amma wai su ya zama su illa a ce ga wani minista bai da jam'iyya ai mu ne da ba sauki ya za a mashayin cikin ku fa a fara kakkade su tukuna wani ma'azifa to sannan za su rika halatta kayan kiɗa kayan kiɗa za ka ga sharurruka da suwayen kiɗa takin Najeriya ma kiɗa ake haka zo wasu tarurruka na hausawa ko sai ka ji kuma kiɗan ma na turawa kuma za a sa tashi da kiɗan turawa ma san me suke cewa ba to mutane daga cikin al'umma ta ne yake za su rika halarta kiɗa wala yanzilanna aqwamun ila jambi ana kuma lallai waɗansu mutane za su sauka a gefen wani dutse nan adam dogon abu wanda zai iya rubtowa ko yawa mutum inuwa shine ala ba wai sai tuta ba akwai waɗansu mutane da za su taho sai su sauka a gefen wani dutse ya ruhu alaihim bisari hatin lahu nan yana nufin akwai abin da aka kare kamar da ibnu hajar ya faɗa cikin hadisin da ke cikin sayyid bukhari sai wani makiyayi ya ruhu alaihim bisariha sai wani makiyayi ya taho bi sarihatin lahu da wasu dabbobinsu sariha nan shine maciya dabbobi lokacin da aka koro su ya atihim ya anil fakir kenan waɗannan mutanen in duniya ta zo ƙarshe za a samu wasu mutane da za su je cikin dutse su gidaje galiban mawadaci ne zai ke gida a cikin dutse talaka ba zai yi ce ba don talaka na ƙasa zai iya shi kuma dutse na ɗibo ruwa in ya ɗibo ruwa karkata zai zai kwace mai gida ne wai wani wani ya je neman auren wajen wajen wata tana da hikima bai ba ta san ya bi da hikima ba to sai ta ga bai zo da harka ba ba wani kirgawa da yake shi ne kike ta to amma an ce ke ne mai mawadacin nan yace eh da tun ce li asalan karimi min al-jina ke kada ki mamaki in kin ji cikakken mawadaciya wai gari da kokon dala ke fasai da harbun da zama kanin la'ali saman dutse ke fara rike ruwa amma da an gama ruwan bai da nasha ya ce alherin shi ne da san mutane da alheri saman dutse da ruwa sau kace ke na kasa gaji nan ana gama ruwa bai da koko dutse da ni ma ka ji abubuwan kasar suna shigowa zai danka ta da sun shigo ne sai ta ba na kasa sai ba zai an gama da ban yiwu da komai kashin kiri a tsanar kari ne da labe na fassai da harbun bil makani na adi to kaga motsa shi zai iya kiga na dakin mai karfi a nan to su waɗannan da suka zo a cikin dutsen suka sauka sai ga dabbobin su ya atihim ya anil fakir kawai sai ga wani talaka ya zo mabukaci yunwa ta dane ga kirki ga ga gawa ne ne da riga na ɗibar hakki ko kamar yadda abokan na da ya faɗa lihatatin ya taho wajen su don ya samu biyan bukata ba yadda ya iya bari ya roƙe su bari ya tambaye su ga awaki yana kallo a yalwace ba ne zuwa cikin dutse sai mawadaci ga fushin wadata sai ce don girman Allah su taimake shi da ɗan abin da zai ci abinci kawai mutanen nan fa ya kuduna sai su ce mashi irjin ilayna gada ko daga dawo kamar dai suna da kirki kenan sai su ce mashi to amma ka je gobe ka dawo fa yubayyituhumullah sai Allah ya mamaye su da daddare sai ya halaka su da su da dukiyar da dabbobin kawai wannan dutsen Allah zai ce ma dutsen rufta musu ko sai da dutse ya yanki sai ga wasu mutum ke ta gaba kenan taswif bai da amfani taswif shine za a yi za a yi za a yi ka ba shi mana yau gurin ba ka san fa me za ta zo da shi ba wala tadri nafsun ma za ta kasibu gada mutum bai san me zai aikata gobe ba kuma al yawmu iya fakan laka yau kawai kake da shi gobe ba naka bane shikenan sai yubayyituhumullah sai Allah ya rubuto musu da azaba cikin dare wa yad'u alama sai Allah madaukakin sarki sai ya kwanto ya sako masu wannan dutse al'allama abubakar ibn al-arabi shi da ya zo sai fahimci hadisin sabanin yadda sauran mutane suka fahimta ibn al-arabi ya da su hijira da shekara 443 akwai ibn arabi shi ne dan sufi dan dariƙar sufaye ne shi kuma ya rasu daga bayan shekara 600 da wani abu haka ibnu mamar ibnu arabi yake cewa wa yad'u ilma daga nan sai ya dauke ilimi amma dai abin da jumhur suka tafi kamar da ibnu hajar ya kawo wa yad'u alama dalla ya kwanto masu ya sako masu wannan dutse wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawm al-qiyamah wasu jama'ar kuma banda waɗannan su kuma sai a mayar da su biroyi da aladu ila yawm al-qiyamah har zuwa ranar al-qiyamah wanda wannan malamai suke cewa yana alamtar da cewa waɗannan mutanen da aka mayar da su biroyi da aladu har abada ba za su rabauta ba ‘yan wuta ne ilal abad su ne ya mayar da yahudawa haka da sauran su wanda aka mayar kai da kira da wani hanazir so daga sun tafi kenan wannan hadisin rawahul bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin shi mun tabbata shi al-Imam Bukhari ya rufe da shekara 256 wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan malamin shi Hisham ibn Ammar wanda za ka ga daga Ahmad ibn Hanbal ne yake mace sai ka so ya jinjina mashi kwarai da gaske amma al-Imam An-Nasa'i da yazo sai yake la ba sa wannan irin wasu mustalahan ne na malaman hadisi wani zai zo yake fulanun sika fulanun sikatun sikatun fulanin sikatun sabutun fulanin jabulun fireri wani ba da ya zo ina ga abdan da ya zo sai yake cewa amma ibnu isham la ba asali ta kamar la ba asali yana da fas kenan amma dai su akwai abin da suke nufi wani ma da ya zo sai ce laisa bi kazu kai ba maka da yaki bane amma ya samu wannan yaban ya sha bambam da ce suka kuma sai me me yasa ka kore ne kariya ka tabbatar da cewa mai gaskiya bane ka ce wani ne gaskiya ne amma wani ba makareci bane da bambanci shi ka ce wani ne gaskiya ne shi kuma wani ba makareci bane kana nufin mai gaskiya ne shi dai ba makareci bane ko yana tsare dai ba a taba kama to da shi ba makareci bane tunda ba a kama ba shi malamin Hisham ibn Ammar kai daga cikin malaman al-Imam Bukhari ne malaman Tirmidhi malamin al-Imam Tirmidhi amma limamu tirmidhi ta hannun bukharin kuma malami ibn maja da sauransu malamin malamai ne kwarai da gaske ya da suka ta da suwar bukhari da shekara goma sha ɗaya mun sha bada labarin sani shi ne uwar shi ta sai da gida ta tura shi madina ya je ya karatu lokacin karatun su da tsada mu yanzu mai tsadan shi ne bai arha a lahira an cuce mu sosai a duniyan nan wanda ya ji tsada a nan duniya ke ga arha a lahira in ga ga lahira ba za ka zo sai ana sau jama'a ba ma wani wuce kitabu hudiya ni ne sai tuna mai takardar digiri ko masu kundin a ji Allah fasila ba ma wanda zai je da ita ba ba wanda zai je da ita tun mulkin mallaka ne ya ci mu amma muka farka to za mu iya farfadowa haka wannan hadisin dai babban dalili ne da ke nuni ga haramcin cinikayya ta kayan wasanni da kayan kiɗa na kai ba za ka buɗe shago ka rika sai da ganguna ba matsayinka na masassaki ba za ka rika sassaka ganga ba ko kayan da ake kiɗan gangar da su kai a matsayinka na makini ba za ka je da fatar da za a je a yi ganga da ita ba zuwa na abubuwan duka ba za ka yi ba to wa alaikum assalam wa rahmatullah a duka ba ba za a sa wa'annan ba wai ana sa ni ya tafiya ɗauko titi su matan ce aka sama yar a cikin ganga wata ba zaki gare ta ba da dai kada tun da su ka san yan ashakata ne awa mai yunashe ofin hiliyar ne in ka ana su ta inda annabi ba su dama sai matan liman ta je gidan bikiya a kada mata jijiyar taken malamai akwai taken malamai da rauta ya taba da kudin ce ba ne ta dawa a rigima to ya ga sai ana biki a tabbas da rautaya a tabbas su yan wake wake mai hikima a taina kuma a taina kuma kamar da ta ta suka rike da za su kai amarya amma a dauko wani mai DJ ga shi lamiti ga ta fitowar maza da mata ga kaza ga kaza wannan haramun ne mutu lakan kuma kayan kidan naki ma'azib ne su ne wanda aka haramta da to nan ba ta tara daga cikin nau'ukan saye da sayarwa na haramun bai za ta hawo bi za ta ha ya ce bai insani da kurra mutum ya sayar da ɗa irin irin tabarar da ake yanzu ko musamman yaran arewa a kai su kudu ko mutum talauci ya dame shi ya ɗauki ɗanshi ya sayar yanzu haka ana yin wannan sai ba sai zai samu masu safarar mutane sai ya siyar masu da ɗanshi ko kuma wani ya zo ya saci ƴaƴan ya tafi da su wani yanki ya sayar na'am eh a shi wannan an yi rangwame a iya sayan na kananan yara in zai horar da su wasu abali a siyo mata wata yar bebi mai gashi da daga koyan kitso musamman ka ga yanzu ga digiri ga shi ta iya kitso in san da ya samu zai ta koma nan ko eh ta ci tudu ta ci tudu biyu irin wannan ba da ko a siyo mata yar bebi da za ta rika koyar reno mata tun suna kanana suke tasowa da irin wannan kuma ba karamin tasiri yake bai idan suka girma in ba ta wayan nan ba ba ta iya ba in ta girma za ga ba ta iya kula da yaran yana kuka tana ce mace Allah ya isa ya ta kurata ko duk da jikin nan ne ba ta san wa zai zama nan gaba kuma ko ba ta san wa zai haifa ba shi amma kuma tana abin nan to irin wannan ba dai za ka dai bai wani insani da hur mutum ya sayar da ɗa shi mutum ya fi ƙarfin a sayar da shi shi mutum ba na sayarwa ba ne ba yadda ya sayar da ɓangaren jiki su kamar yadda muka wuto ba yadda kuma wani ya ɗauke shi ya sayar ba bawa ne ake sayarwa shi ma kuma bawan ne ake kallo wasu ababe na fasaha da yake da shi ba turan girman jikin da aka kalla ba in aka saye shi saboda girman jikin shi to an saya ne saboda ne saboda yana da ƙarfin da zai iya ne shi wasu ayyuka. Inna bai al'insani da hurri lallai sayar da mutum ta sagiran kana au kabira, karami ne ko babba, zakaran au unsa, namiji ne ko mace, kabiratun min irin zunubi, zunubi ne daga cikin manyan zunubai, wa huwa bai'un fasilun, kuma ciniki ne batacce daga kullaci ya baci. ba zai gyaru ba kenan ba ba su ba ne fasil ne da annahu udwan domin ketare iyaka ne ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan keta da iyaka ne sai sa aka kama mai kamata ya hukunta shi irin irin baby factory da ake samu santoci na kyankyata yara da sayar da su duka a karbuta kirar islama yake to hukunta masu santocin za yadda ya kamata kuma mutum ya sayar da ɗan shi ya ci kuɗin ya ci haram kuma zai amayar da su yau malayan ba umar hadin wala ba ba kuɗin kuma koma da su ba za su yi miki amfani ba yace wa fi hadisu yace aka rage al-bukhari al-imam al-bukhari ya ce karfi sai ya ingantaccen littafin ta nabi hurairah radiyallahu an daga sayyidina abi hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa da nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qala Allah Allah madaukakin sarki ya ce salatatu mutane guda uku jinsin mutane uku ana khasmuhum yawmal qiyama ni ne mai shari'a da su rana da kiyama Yana akwai mutanen da Allah ne ba su kai ka kai kara ka nemi haƙƙinka amma waɗannan mutane guda uku tun da an cutar da su to Allah shi zai shigar da kara kuma shi zai saya musu ko yanzu ko yana ga cin joje na ƙasa ya ce zai tsaya ma wani kawai sai faranda don shi ba ta ba da cin hanci ba a shari'a za a yi ba cin hanci sai dai na ma'ana a ce kyastin na waya a ce kyastin cin juji ne a da ya ke so a yi a ce a daure mai gaskiya cikin daure mutum sai za a yi ana shi sakas to waɗannan mutanen ana kasumuhum yau mara kiyama ni ne mai jayayya da su ma'ana ni ne mai shari'a da su a ranar alkiyama ibn hajar yake kawo maganganun malamai yake cewa abin da yasa haka ta faru saboda su bayan Allah ne shi kuma Allah shine sayyidu mutum da shine sayyidu to shi zai tsaya musu ga lahira ba lauya na ga wani direba ko a bayan motsi da za ga ya rubuta lahira ba lauya kamar habaici yake ha antum ha'ula'i jadantum anhum fil hayatid dunya wani ayar kamar tana magana da lauyoyi ne ga kunan ku waɗanda suka tsaya masu wasu a duniya nan ka tsaya ma wani in ya cancanta za ka samu lada amma in yana da laifi kada ka tsaya mai jadatu anhum fil hayati dunya fa man yujadilillah anhum yawm al-qiyamah wane ne kuma zai tsaya masa a ranar kiyama amsar ita ce babu to waye na farko rajulun mutum na farko shine mutumin da a'a tsali sun magadara ya bayar da amana ko ya karɓi amana saboda ni kuma ya yaudara irin yadda za ka ga aiwa mutum shigo-shigo ba zargi a cikin karance da Allah iya abin da kamar yadda barayi ke yi karance da Allah iya abin da kake da shi kenan wannan da ka bamu sai karance masa da Allah shi ne a ƙarshe kuma su kashe ka waɗannan mutanen ba ruwanka kuma gefe kawai a lahira Allah shi zai shigar da su kara a kotu sun bani kuwa kamun na musamman ne Sura ka fitar da wani mutum ya yi maka rantsuwa ya ce na rantse da Allah kaza kamar da wani hajjar ke cikin hadisi akwai hatsu ai a a ya nuna hudu sun magadara ya rantse saboda ni ya yaudara wannan fuska ta farko kenan ko kuma mutum ya zo maka da siffa ta addini sai ka yadda da shi sai kuma ya tambace ka ya zo da sharbin shi da wane ne ya kwana sallah ya wani sallah da sunan zai itikafi a masallacin ku ya dauke muku amplifier to wannan mutum ya shiga nan rajulun a a sahabi sun magadara ai da kun gan shi da gashi salwa haka na hudu su shi a ba za ku bashi kwana masallacin ba amma kun ga mutum da addini wani ma yana ta kadar Allah Allah ko masu neman mulki ya zo maku da siffa ta addini a ƙarshe kuma ya yaudare ku in dai lafiya ba sai kun kai gara ba Allah na sani shi zai shigar da kara zai maku magani sai dan na ce na tuwa ne to na gama ke su an naɗe shi kawai a yi wuta shi kenan tunda demokradiyya ke kawai ka zo a demokradiyya kawai ka zuwa demokaradiyyar a ina jira ba sai kace za ka yi musu kaza ba za ka duk wanda aka amince mashi saboda Allah ko duk wanda ya shiga rigar addini sannan ya yaudara to Allahu hasbuhu wa rajulun ba a kurra sai mutumin da ya sayar da ɗa fa a kala sama da kuma ya ci kuɗin shi wa rajulun ista'ajara ajira sai mutumin da ya ɗauki ɗan kwadugu ma'aikaci fastaufa minhu ma'aikacin ya kammala aikin da suka yarjejeniya amma walam yuqtihi ajran walam yuqti ajran bai ba ki ladan shi ba ana gamawa ka'ida kafin dufa shi ta bushe ka baki ba ka'ida ba ta ce ka biya shi kafin yayi a yana gama ka ba shi kuɗin in kuma ba ka a kusa to in kana gaba matsala za ka iya bashi kafin ya gama in kuma da matsala da ce to zan tafi in ka gama ka kira ni ko da ka ka kusa gamawa ka kira ni da in ba ka kudin ka akan lokaci to balantana wanda kuma zai cinye ce karfi ya ce ke biya kaga wallahu wa khasmuhu yawm al-qiyama wannan hadisin na bukhari ya ita ce قال الإمام ابن الجوزي الإمام ابن الجوزي wanda suke ce mai sahibu taslifa mutum ne da ya sha cikin kusan mutane ba a waiwayen maganganun mutane ko me kai sai mutane sun maka magana su kawai ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ya magana kai dai kawai ka tsaya ka ji kai dai kana ganin iya abin da ka fahimta ko iya abin da yake daidai da yana da wallafe wallafe da yawa za ga malamai suna cewa wai yana wallafa littafin sata ko ya wallafa littafi ya wallafa kishiyar shi kuma dai kamar yana littafai masu kyau ya rasu hijira da shekara ɗari biyar da casa'in da bakwai malami na karshen da ya rasa karshen karni mai shiri kenan ya ce alhurru abdullah shi ɗa bawan allah ne faman jana alayhi wanda ya keta alfarmar ɗa fa khasmuhu sayyiduhu mai kai karar shi shine shugaban shi rabbul alamin jalla wa ala ubangijin halittu madaukakin sarki to da kai mutum ne maka aiki ka ba shi hakki shi idan ba ka da kuɗin da za ka iya biyan shi to ka faɗa mashi ba kuɗin sai zuwa lokaci kaza saboda kiyaye haƙƙin mutane za ka ga turawa kamar sun fi mu kiyaye wannan amma munan mutum sai zai iya dannewa ya je ya zuba sa wani akawun su rika karuwa kuma duniya ta san ya danne kuma shi kowa a jikin shi kuma wannan kuɗin ne zai ɗigo ya ciyar da iyalai kuma shi na annan barran jira yake a busa kawo ya shiga aljanna saboda ya yi umara saba'in ai ko ka'aba ya haɗiye zai amma yadda yake wuce wuta ai shi ya mamaye kawai mala'iku ne kawai haɗa ka'aba ko ka'aba ya haɗi tunda dai akwai haƙƙin mutane gara mutum ya je lahira zunuban shi shi da Allah ne kes ɗin shi shi da Allah ne Allah ta yi sallah ya ƙi ko ya ƙi yadda ya kamata amma ce ya taɓa na wannan ya fito shi ne da zama muflis a lahira Allah ne taɓa shi kira shi mai kyau ya kawo fa yuta hada min hasanati wa hada min hasanati fa idza fadiyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atin kuma yusrahu fin nar ko kuma yusrahu fin nar ati bala da kai ne maka ai sadar mu ya dabdan mu ya jinkirtar haka za ga kananan sojoji sun fito suna magana an tura ka operation ta shekara guda ba a biya ka ba ko wasu watanni kuma gwamnati ta saki kudin wani kawai ya danne shi da kudi ne wajen naira miliyan ɗari takwas ko biliyan biyu yadda suka yi wata ɗaya kudin da za su haifa a ce dubai shotin in musulmi ne zai je sun biya umara in ya sa sai ɗiba 0.01% ya ba masallaci ya ma Allah wayo bai san inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ba za a karba ba ana zuwa lahira za a daga wannan mutumi za a yi bayani ya aka yi waɗannan mutanen suka yi aiki ba ka biya su ba kudin dama kuma matsa abin haushi ma dama la yi min wala yi guri min jin dama ba masu yawa ba ne ko ka ba shi ba ake shi ba shi da cin maka sai ya ga Allah ya shiga aljanna to amma kuma haka sai ga ana bakin ciki ko sai gab da za a ba mutane gudun sai wani ya tafiya ba ce ba za a sa hannu ba dole sai ya dawo to ba za a ba da izini ba sai an dawo da sauransu to sai ya ce wasi ana lakan takaddama bayani ya gabata annal asla fil bayyin ibahat asali ga ciniki halal lakin kad ya tsara wa amrun yusayyiru al bai'a ila tahrim sai dai waɗansu al'amura suka iya bijirowa sai su mayar da cinikin ya zama haram daga ciki akwai na farko albai'u inda azanir juma'a asani saye da sayarwa lokacin wazana ta biyu lokacin da ake kiran sallah na biyu haramun ne a yi sayayya ko da kana nan a shago lokacin kiran sallah na biyu kiran sallah na biyu shine kiran sallan da ake lokacin da liman ya hau minbar duk wani sikirki ya tsaya duk cinikin da kuka kulla a lokacin na sayar maka da filin nan na saya na sayar maka da taliyar nan na saya a shi ana kiran sallah na biyu yanzu aka gama sallah kuka dawo ku sake ciniki in an rubuta rasit a yaga a rubuta samu kuma a yi su ya fari in ba ka za a da Allah ba a daidai ba daga littafaka da ulama urahimahumullah malamai gaba ɗaya Allah ya musu rahama sun haɗu alal nahya anil bai'i ba'da nida'i sani lil juma'a game da hani ga yin ciniki bayan kiran sallah na biyu a ranar juma'a وذلك حين يجلس الخطيب على المنبر هكذا فاروا ne lokacin da mai kutuba ya zauna akan minbari wa annan nahaya kuma wannan hanin fa mu'allakum biman tadzamu hul jumu'a ya shafi wanda juma'a ta lizinta ne idan tawagar matafiya haka suka zo wucewa sai suka ga shagon arna dan ya zai tsaya shi arne baya yi ta waje gare shi amma baya yi dan tawaye ne su kuma matafiya ne ta waje ba amma Allah ya sassauta musu ko ko mace a gida ta kiran sandan kuke ta siyan tarugunta a wajen yara da kuma bata waje ba a gare su ba amma kai da ta waje ba a gare ka baya halatta yace da kaulihi ta'ala saboda fatan Allah madaukakin sarki da yace ya ayu alladina amanu ya ku da suka yi imani idan nudiya da salayan an yi kiran sallah yau da juma'a a ranar juma'a malamai suka ce wannan mintin tana da ma'anar fi idan nudiya lissalati fi yawmin juma'a in tas'au ila zikrillah ku gaggawa ku tafi zuwa ga ambatan Allah wazarul bai'a ku bar ciniki kawai ka rika shagwa ka tafi ka je kai kai ibada zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san addini ko kun san haka فإذا قضيت فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض idan an kammala sallah kuma ku watsu a cikin kasa wa tabu min fadlillah ku nema daga falalar Allah wazkurullaha kathira ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun ko za ku rabauta in kuka yi haka za ku rabauta ina da ta assalamu alaikum za ka iya tashi ka je ka fara hada-hadar ka ta kasuwanci wa alaikum assalam eh sai kai la'akari da inda za ka je kai sallah ya kai girga da shi an fara kiran sallah na biyu in ka ɗauki wannan shi kenan ta inda za ka je sun fara kiran sallah ga wasu za su taje da ke masa abiman ya dogo ya kuri karka damu da cewa kai ciniki zai wuce ka shi yana rage koro maka wasu kila wannan ma taimakon Allah ne masu fit kuɗi ne sun mamaye rene don ka cewa kana rufe shago duk sun iya wannan makircin sai kana sauri ya zo shaf shaf ya loda maka fet ya yi gaba alaikum eh da kamata su samu sallaci dai ne su rika rikewa ɗan dai mintoci wannan dagewar da wani ba za ta kawo ba halalar Allah ce za su gina masu zai iya zama shekaru babu babu sauyi jiya ina karanta tarihin Abdulaziz Rafi'i da yadda ya fara wannan mai kudin kasar Saudiya nan da ya babban wakati yake cewa yadda al'amuran shi suka fara akwai lokacin da ya rika mummunar asara yana da wani gidan gona wanda suke kiwon kaji a yanzu kamar yana fitar da kaji kusan miliyan biyar don rana duk rana ta yi lokacin da yake a tarar kaji dubu ɗari biyar don rana a duk shekara lokacin yana farko farkon tasowa kuma abin da ya faru shine ya zo ya ce ba za a ciyar da kajin da abincin bature ba ba a cikin ciyar kaji za a samar ba kaji na Allah da annabi yana da farfesor masu kula da ƙwararru kaji suka yi ta mutuwa to za ka ce mishi kajin nan na mutuwa sai mun jaraba da wancan magani da wancan sinadarai ke baya su ce duniya tana zuwa ta sai kajin su ne saboda ba kayan bature ba chemical kuma yanzu sai mu zo karkashin kasa sai mu sa mu je mu ce ma Allah ne yace wannan mutuwar Allah na kallo zai mana wani abu yace ya je America ya je Ingila ya je Japan ya je waye har yanzu da sani bai ce Najeriya ba dan me zai zo ya gani ba zai abin nan ba akwai da ya faɗa Najeriya ya taɓa sayan wasu kaya sai ba da misali ya ce kamar dubu arba'in kamar miliyan arba'in a kudin Najeriya kaya ne kawai ya je tura a port ba nan ban waya sai da suka sai da suka kwana arba'in bai san inda suke ba kawai banda addu'a ba inda yake kuma kayan suka isa inda ake so kawai in kira shi nan ce kayan nan sun zo bayan na wasu sun bacci to ma har da yake cewa ya yi ta asara daga baya asara ta zo ta wuce yanzu gidan kajin kusan shine na biyu a gidajen gonar kaji a duniya kuma kazar ba a renanta da sinadarin bature ba chemical asalin kajin Allah da annabi yake cewa yake magana yake ta kaga harkar kasuwanci dole sai ka yarda da asara yake shi ba ta bata mashi darasi take ba shi darasi take ba shi yasa cikin kankanin lokaci sai ga abubuwan shi na ta haɓaka idan ka ya kamata ya fahimta ka wannan zafin neman duk ba shi zai kawo ba a ka kiyaye dokokin Allah kuma ka roki Allah dace shikenan sai ka ga haske ya zo yace qala al-imam ibn al-arabi al-imam ibn al-arabi Abu Bakar ibn al-arabi kenan wanda ya rasu yana da shekara 543 Allah ya masa rahama yake cewa wa hada mujma'un ala al-amali bihi wannan shine abin da malamai suka haɗu da yin aiki da shi wala khilafa fi tahrim al-bai'i babu sabani a tsakanin malamai game da haramcin ciniki lokacin da ake sa abin nan kiran sallah na biyu daga nan har a kammala sallah wa fi adani sai hada hada al-bai'i khilafun a cikin rashin ingancin wannan cinikin akwai sabani mana yana mala yana so ya ce ibn al-arabi da yake ba sabani to gaskiya akwai sabani sai dai wasawabu min akawalil fuqaha'i maganar da ta fi zama daidai daga maganganun malamai annahu bai'un muharramun la yasihu ciniki ne na haram da baya inganta saboda fadan da da yace wazarul bayyin ku bar ciniki inda yace ku bar ciniki ka samu dan wannan lokacin ka bari ka je ka roki Allah dace daga falalai to sai na biyu albayu fil masjidi saye da sayarwa a masallaci daga abdullahi dan amru dan as wanda ya rufe yana shekara sittin da shida bayan hijira Allah ya kare shi da su da shi da mahaifin shi yake cewa na a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an albayti wal ishtira'i fil masjid sannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana saye ya hana sayarwa ko ya hana sayarwa ya hana saye a masallaci ba a nikayya a masallaci فإن المساجد لم تبن لهذا وانا حديث يا وانا حديث انا cikin musnad al-imam Ahmad da Abi Huraira wanda ya rashi da shekara 59 radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kan idan ra'aytum man yabiu idan kuka ga wanda yake sayar da kaya aw yabta'u ko yake saye fil masjidi a masallaci to ga kaida faqulu la arbaha Allahu tijarataka karara ku ce mashi kada Allah ya sa albarka a kasuwancinka Allah ya bakka jiya yau kamar kana ce Allah ya kawo asara kenan dan kasuwanci ba riba asara ce ka sayo kaya goma ka zo ka sayar goma sha ɗaya bayan ka kashe ma kayan naira ɗaya na transportation ba riba asara ce ya ce riba shine arzihu kana cewa kada Allah ya albarka kada Allah ya bada riba a kasuwancinka wa idza ra'aytum man yantidu fihi ad-dallata idan ko ga wanda yake cijiyar batattun kaya a masallaci faqulu ku ce mai za mu ga mafi yawan bugun ya rubuta la addallahu alai kuma ya ce alwamu tirmidhi ya fitar amma kuma dai a cikin sunan na tirmidhin in ba kila bugun da na zuba bane yake aka cewa la raddallahu alai kada Allah ya dawo maka da kaya kuma mafi yawan malafin da suka zo nasu hadisan haka ne la raddallahu alai kada Allah ya dawo maka da kayan hadisin na na cikin sunan na Tirmidhi lamba dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in wannan ba karar za ka faɗa mai jama'a wata kyalla ce ta ɓace in wani ya ganta ce kada Allah ya sa ka gani kar ka damu da cewa zai iya maka wani abu zai iya ba Allah na tare da kai wa alaikum assalam a bari a yi ko tarbi ne a bari a ji ta waje tarbi ma da sabani ko shi ma duk kaza a je a siya a shago a je a siya a shago wannan hadisi ingantacce ne mai cigiya kuma a ce kada Allah ya dawo mace da ita kada Allah ya sa a ganta kana sharafuddin al-hajjawi sharafuddin wanda suke ce mashi Musa al-hajjawi sai daga cikin bajiman malaman salaf ne a Dimashq kuma yana cikin yan baya-baya ya rasu hijira da shekara ɗari tara da sittin da takwas kaga bai daɗe sosai sosai ba yake cewa wa ya haru fihi albai'u wa shira'u wal ijaratu lil mutaqifi wa ghairi ya haramta a yi a ciki a kulla a cikin masallaci mene yace albai'u sai ka sayarwa wa shira'u da sai wal ijara da kwadugo a masallaci ya ce mashi za mu je gonar wani fa gobe kai ta in suke bari ka ban lota ba kun da fadugo a masallaci ko ka dan nuna mashi su biyu mu tsallaka kai haram kai haram ba a kulle ijara kwata kwata har jingina ba a kullawa ai ga dullahi to bari mu siya maganar gidan nan yana fa ciki duka haramun ne kuma Allah ba zai taɓa maka albarka ba kaya yanzu ka roki Allah dace ne in kun fito sai ku yi maganar sannan sai ke da mota kifi wannan hada-hada da aka haramta ga mai itikafi wanda yake zaune a ciki wa gairi da wani me yasa ba da misali da mai itikafi inda akwai wanda za ka yi wa uzuri ka halasta mashi saye da sayarwa da mai itikafi ne saboda ba yanzu zai fita ba ba an jima ba ba gobe ba ba jibi ba to kaga da sai ce to shi an mai sauki sai ba da misali da shi din ma da ya kama da wanda an iya ma'uzuri shi ma an haramta mai wa alaikum assalam yake wa gari da wani eh a daidai ka yanke itikafin kakura inda ya ɗan samu ko yasa in za a ce ai in za a ce shiryawa ake yi bayan ka ba su na tefa ne da na girki da na waye abinda ba zure ke sama kwanton jinsu eh na ko ta kwana kashi biyar cikin duk abin da ka ba su ka ba su dubu hamsin to sai ka ba su dubu biyar na ko ta kwana wannan in ka dawo ka iya cewa ina suke sauran kuma dama a zakanka za a kashe ko ba a kashe ba la tasalu an ashiya'a tu da lakum tasuhukum in dai mata ne kuma ya alheri ne ma yace wan na san malamin da yake zuwa shi zai je tika bi duk wayoyin shi a gida yake bai ya fi sauki ba ma wanda zai nene ka to da mutum ya kinsa ya shirya komai sai ka ba su kai kullun sodan a yan yadda da su ko eh akwai ki yarda da ni yayi a ijara ce za a kunna ba za a yi ba wai kana neman wanda ne sai kan goyi a masallaci sai ka ce mai shiga ma kai a sun kunna ijara ai sun kunna ijara haramun ne ya ce fa in fa in fa'ala fa batil in kun kulla ba ta ce ne duk cinikin da aka yi da jingina da haya da kwadugo wa yusannu ayyuka lahu kuma an sunnata in aka ji masu ciniki a masallaci a ce la harba Allahu tijarataka kada Allah ya sanya albarka ga kasuwancinka wala ya juzu takassubu fihi bisuna kuma baya halatta a yi sana'a ta hannu a masallaci aikin yin mutum ya zama a masallaci shiga masallaci kawai kana ɗinka hula eh banda a suna ta banda rihaba ita da soki amma ita din ma ya kamata mutum ya kiyaye inda sodar masallacin yake ai ba ta masu ɗinkin guda wace to ba ta gyaran waya ba ba ta faci ba ce ba ta faci ba ce ta masallaci ce kuma yanzu kai zaman ka ce za ka iya kare ma wani hada-hada yana so ya zai na fila ta ka zo ka ta da wuri na wa alaikum assalam shi ke na ayi la yukallifu Allah nafsan to daga ranar kar ya kara kawai wanda ya wuce ya wuce ya ce ka khiyafa ce kamar mutum ya rika dinki a masallaci baya halarta wa gairihi ko wa gairi hada wani dinki qalilan kana aw kathira me yawa ne wannan sana'ar ko yar kadan ‘yar kaɗan ce ko mai yawa, li hajatin akwai wata bukata, mana saboda talauci ne ya sa au wa gaire ko wani talauci ko bukata ce ka neman wurin ba masallaci ba, masallaci ɗakin Allah ne. Ai, ka ga ba kowa zai tafi da tafiyar a je ɗinkin hula ba. Kawai ka je da kalin jikin ofishin ciyaman kawai ka je ɗinkin hula ka ce nas nas ni ɗan ƙaramar hukuma ne. Ka faɗa masa ka da gani. Bidiyo za a yi mawaya ko darakta SSS gyara mutum zama ya ce wa hada yaro adadin min ahalin ilmi wannan shine zaɓin da yawa daga cikin malamai ka shaukani kamar alimamu shaukani wa sana'ani da alimamu sana'ani muhammad ibn ismail sana'ani kenan wa gairihima da wani kudu sun tafi a wannan matafiya saboda kiyaye girman hakki na ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wajen kiyaye abinda ya kamata a ce bawa ya kiyaye yana saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan abinda yi likin da dai na bada da fuskar da ke tsallar shafi ta suwa na kan kuma bi hamdi a shirin layi da ina an ta wasu gele wasu a na